الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata sha ɗaya ga watan ramadan hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da biyar ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na 66 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan fadilati sheikh al-doktor abdulsalam bin salim al-suhaimi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yawa ba su manta ba muna ƙarƙashin gaba da mala yake mana bayani akan kan abinda zai tsare kai kare ka daga fadawa bid'a to sai ka lazimci wasu abubuwa da muke kan jinsu a yau malin zai mana bayani akan waminas sunna mun ji wasu daga cikin ayoyin alkur'ani da malin ya ɗibo ya zo mana da su to amma daga cikin sunna fa kafin mu ji hadisin farko jama'a yana son dukkaninku ku ku yi nazari ku haɗa tunanin ku wuri ɗaya sai mu tattauna mu'ahalu sunna ne kuma da muka ce mu'ahalu sunna ba wai ahalu sunna ga magara ba muna bin manhajin magabata ne annabin rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ya hana takhallin riqa shine mutane suna zaune a riga tsatsallaka kafaɗinsu menene takhallar rika shine mutane suna zaune a sahu ka zo ka sa kafa ka tsallaka wannan ka tsallaka wannan ka tsallaka wannan annabi ya hana saboda wannan abu yana sa wa mutumin da ake ma haka damuwa da bacin rai kuma yana jin haushi matuka haka ne dan sauki-sauki ka dan taba mutum da Allah dan bude mu haka shi kan shi bai jin daɗi ba kun sa abin da ya fi wannan muni shi ne abin da nake ganin wasu ustazai a masallacin nan suna yi shi ne an tsaye da sallah sai da suna ketowa cikin so su danna wannan su danna wannan wannan abin da kuke ku daina shi kar wanda ya ƙara yi bayan na roƙonku ba ne kuma ba ina ba ku shawara ba ne kawai kawai wanda ya kare ne kawai kawalon wahidan duk wanda ya kuskure yana cikin tsaho aka tara sallah yana baya ya tsaya inda yake in ba ka ba wanda ya kara na gani sai na ba shi mamaki kuna tsammanin kuna da darajar da kuka kai maganar dan podiyo kai dan podiyo ko magana na kun kai darajar ta ni balantana maganar manzan Allah jama'a wai yana da wuri anan sai ya daddanna mutane ya zo dawo na wuri don Allah jama'a abin akwai daɗi a ciki eh to wanda yake sallah kawai sai an danna kafaɗin shi me a cikin wannan abu shi sa mutum na fita sauko na bayan shi shiga wurin kun gano wannan daga ran da ka shiga wurin ya nemi danno ka zai shiga wajen ko ka elbo ka fasa ma kafiri baki an tambaye ka waye ka ce ni na saka jama ba wannan dalilin in zai zama mutum zai gitta gabanka kana sallah an ce ka tare shi ina ga mutum ya zo ingije ka da gangar don allah jama'a ko wannan a cikin karatu eh ina laifi ka taba mutum ya buda ka taba ya buda ka taba haka wannan cikin mutunci kenan amma irin yadda ake kawai sai ko ka danna kafaɗan mutane kama kawai ku ɗauko son zuciya ku shigo da cikin addinin nan in anan ne ba ku zauna lafiya da ni ba kun gano wannan da ke ku tun bayo ba ne ke gani abin da ustazan nan suke ya fi shekara biyar kuna wannan abu kuma garka ce wai wane da wane ne mafi yawancinku kuna yi mafi yawancinku kuna yi kuma allah maɗaukin sarki shine shaida na wannan abin na kai shekara uku fa ina son in samu daman yi muku magana ina zama nan sai in manta ina zama sai in manta ina fita kuma sai in tuna shi yasa tun da aka saura kwana biya fara ramadan nike sa ran zan yi wannan magana a wannan shekaran allah bi ba ni damar basu yanzu shi za ku bari kun gano wannan da kyau tun asali a bari in ko lalle sai kayi haka in ba mutu ya kabbata sallah jama'a da wa yake ganawa Allah sai uzurin ya kai uzuri to sai ka dan taba kirjin shi ba ka fadin shi alaman kana son ka wuce kenan haka ne ma ba dannawa ba bari mu yi abin aikace a gani malam ta shi kai sahu shiga to kalli nan za ka shiga nan za ka san wannan ba kauye kawai shiga nan yanzu misali ba ga suna sai sahu ba yadda su sa'adun suke kawai suka kawai sai siya kawai jama'a ba ka suke ba akwai wanda za a yi ma wannan ji daɗi tsakanin da allah ku zauna ƙasa ku zauna ku zauna ku zauna sosai yanzu a cikin takallar rikab da annabi ya hana shine mutum yana tsaye kawai sai ga an mai haka kawai jama'a ana yi ko ba yi yanzu wannan da dadi a cikin shi yanzu mai sauri mai sauki wa salis suna zaune haka mai sauki shine mutum ya zo yaya din ya haka na haka haka zo na kai ma haka ya dai san zaka wuce amma wallahi sai ya ji ba dadi a ran shi shi sa annabi ya hana kuma yake tsaye yanzu in ya zama lallai mutum sai ya zo ya wuce irin wannan ko sai dan taba sa haka ha kowa san za a wuce kenan sai ka wuce amma ba ka danna mutane ba in ka dan taba haka su da kan sun san gane me yake nufi wucewa ne sai ka wuce cikin girma da arziki na akwai dalilin da zai sa wani ya kai can gaba haka ne ya kama da kula kula da wannan in ba haka ba za ku fita a cikin salafiyanci Allah ya taimake mu ina ganin wa ala hadal qadar kifaya li talib al haqq dime neman gaskiya wannan da ya isa ko Allah ya taimake mu wa min as-sunnati ahadith kathira minha malai ce daga cikin sunna akwai dai hadisai da yawa daga cikin hadisan akwai qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di annabi ya ce ina umurtan ku da bin sunnata da kuma makalkale ma sunnonin khalifofina masu shiryarwa a bayana abdu alaiha bin nawajis annabi ce ku sa mataunin fika mataunai ku datse su gam kasan da abin da yake wannan lungun aka matse shi to sai dai Allah haka ne to sunna haka za ku rike ta gam ba gudu ba ja da baya wa iyyakum wa muhdathatil umur annabi ce ka shedinku a hirdinku da bin bakin al'amura fa'inna kullum muhdasatin bidi'a sau da duk wani abin da aka ƙirƙiro sabo bako a cikin addini bidi'a ne wa kulla bidatin dalala da inda bid'a take bata ce wa kulla dalalatin finnar sannan duk inda bata take ƙarshen ta wuta ce jama'a mun gane Allah ya taimake mu wannan hadisi malai ce taqaddama takhrijuhu takhrijin wannan hadisi ya gabata a shafi na 22 da shafi na 51 wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ila yau da magana annabi da yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di annabi yace na bar muku abinda muddin kuka yi riko da shi gam a bayana ba za ku bata ba kitabullahi wa sunnati littafin Allah da sunnata in dai kuka rike wannan to su ne sinadaran da za su hana ku bata amma muddin ka saki alkur'ani da sunna ka ga baka bata ba ko to baka da hankali ne shi sa baka gano ba amma in dai ka da hankali ko za ga tuntuni kai bata ce ne an fahimta yanzu misali wanda ya karanta hadisin annabi ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce Allah ya tsara kabarin shar abota mai kuma shi da kanshi yake cewa da su ne aka danka maharamai ne da ba sha'ani kun tana yanzu kaga wannan akwai alaman taban hankali cikin al'amarin shi shi da ka gano ku mushrikai ne me kamata amma ba ta tuban suke yi shi sa masu ilimin nafsi suke cewa aljununu fununu hauka fanni-fanni ne wannan alama ne daga cin alamun hauka ka gano abin da kuke ba daidai ba ne wacin da ku ne kuke yi to shi kenan ba komi ya daga ce abin da irin waɗannan 'yan bida'an wani ya faɗi magana sai ya bani sha'awa tsoro yana ɗan sauran kan gado ya ce daɗinku ko 'yan salafiyan nan ba ku da rufi na ce kamar ya ya ce ko ku ke yin laifi sai kun faɗa na ce eh muna yi ne don mu gyara domin babu sa'a ko aboki na Allah maɗaukakin sarki cikinmu sunanmu bayan Allah sannan babu ma'asumi a cikinmu sunanmu masu kuskure shi sa muke ƙoƙarin gyara mu junanmu na ce ku kuma kun mai da malamanku alloli ne ya ce haka abin yake shikin ba na abin da aka gami shi next amma har yau kuma yana kan batan daga haka na gano ita shirya ta Allah ce in bai baka ba sai dai kai haƙuri Allah ya kiyaye wani hadisi al-imam malik ya fitar da shi a cikin muwatta abu dauda ma da ibnu majah sun fitar da shi kuma hadisin yana da isnadi ingantacce ne wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka annabi ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk mutumin da ya aikata aiki ko ya aikin yake komin yawan aikin komin kyan shi in dai ba annabi ya ce ma kai ba to ka aikin banza mun gano wannan bari ku ji fa huwa raddun yanzu misali da azumin nan kana ganin kai iyakan kokarinka na kyautatawa sai ka ɗauki kamantiyan gero biyar sai ka bada ka ce a kai mawani ana kai mai sai ce a dawo maka da shi baya so ya za ka ji a ranka eh ya ci mutuncinka ya keta maka rigan mutunci na ƙarshe haka ne to sai kai aiki Allah bai sa ka ba sai a maida maka in kai wawa ne gobe sai ka kara in kai sakare ne jibi sai ka kara Allah ya nuna maka da kai da banza a wurin shi ɗaya ne shi da kana bida shi sa duk abin da kai kai kana ganin shi mai kyau ne to shi ya ce ba su kuma ka kwashe kayan tsiyanka ka tafi jama'ar annabi kada wanda ya yadda aka zo mai da abin da ba addini ba da sunan bida ya dauka in ka mutu a kan haka ko wallah kai abokin husuman annabi ne sau da kana cin gyaran annabi ya rage ko ya kara ko ga yadda ya kamata a yi shi bai iya bayani ba cin mutuncin da kake ma annabi kenan hisa dan bida sharri ne babba sama da fasiki domin fasiki yana fasikanci ya san ba daidai yake yi shi sa yake neman inda zai buya amma shi dan bida har a rediyo ma sai sanar haka ne har a rediyo zai ba da sanarwa zai yi shirka yau ko zai bida a gobe domin shi ɗauka yake kaza ta kasuban wa ba'adun ƙadrawa lil'umara imayi wa fiƙul sai ce wa sharruhum sufiyatun ƙadwada'u مهتسبين الأجر فيما يدعو فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبان هل أولاهم هم ya ce wa sharruhun mafiya sharrin masu ma'annaba ƙariya sudi fa sai ce sufiyatun sufaye suwaye sufaye in yi sudi ne sufiyatun sai ce kadwada'u sun kirkir ƙariya sun danganta ma'annabi duk wanda ya ma'annaba ƙariya ina zai ƙare amma su suna ƙaryar muhtasibinal ajara sa ran ma a ba su lada suke fi mai yadda u cikin da'awan da suke yi faƙubilat sai aka samu rukunan lahumu waɗanda suka karkata suka bi su sun karɓo waɗannan ƙaryan daga hannun sun ɗauka addini ne haka suke ta rayuwa suna addini suna mutuwa kan wannan ɓannan hatta a ba na hal'ulahumu har sai da aka samu manyan malamai sun biyo baya sun ce nan ƙarya ne nan ƙarya ne nan ƙarya ne sannan a gane su ina jama ku yi a hankali duk wanda ya zo ma da wani abu ya ce addini ne ko ka tambaye shi a ina ka samu ba a tambayin shehi to ka canza malami shehin ka shedan ne duk malamin da ba a tambaya ba malamin arziki ba ne wanzan Allah ana mai a tambaya wa yas'alunaka yas'alunaka yastaftunaka haka ne ko ba haka bane yanzu a duniyar na akwai malamin da ya kai ga darajar manzan Allah isa yana kawo maka magana ya ce a kaza ka dambe shi saboda ne saboda me ake yin kaza makawa mutane suna tayin wasu abubuwa masu ga irinsu allah madaukin sarki ya kyauta akwai lokacin da kota ba yi ba ba kota na shi nan tukutukur zan je gai da wata mata nije na tadda an kawo mata rubutun sha da albasa a ciki bala'i biyu bala'in farko shi kan shi zigen wari yake yi gano wannan sannan ga albasa a ciki ta ɗauka za ta shanci mai wannan ya ɗauka ma an ji an dafa saiwan magariya ne ya ce ai rubutu ne mala ya kawo mata na ce ai wannan ba rubutu ba ne ta wada ce ta ce su ba rubutu ne wanda in ba ta sha ba ta jin daɗi na ce sun cuce ki je sun cuce ki na ce kin sabon da ke damunki ta ce an ce stress ne ke ne kaza ke ne kaza ke ne kaza ke komi ke ce ta harsa abin da ke damunta shi ne kira ɗanta ya ce gangara ɗan magaji ya je nemo mana maganin bacci mai kyau ya kawo ni ma likita ne na zo na ba ta dos daidai da ita ta kwanta ta yi na tana bacci da ta tashi sai ta ce taji taji ta sarai na ce to gobe ki ƙara sha na ce tana bacci karon da ya tashe ta ta warke garau na ce to waliyi baturi ya fi waliyi ɗan bida'inki wallahi jama'a gajiya ta yi gaba ɗaya kawai jikinta ko ina yi wik sai ta rasa ina ke mata ciwo sai ta yi kaso a kawo mata burutu mai albasa kaga ko a to an sa albasa mala'iku za su tafiya su kenan kaji matsiyaci yana gayyato mata wa shaɗanu fa Allah ya kyauta kuna hadisi bukhari da muslim suka roto shi wa qada amara Allahu al-umma bil ijtima'i wa ittihad al-kalima ala an yakuna al-asas li hadha al-ijtima' huwa al-ittisam bi kitabillah wa sunnati rasulih to ga dai yanzu dai wasu sun fita a ciki ko min sanka da su ko mun tsoranka domin ya ce waƙar amaran lahu hakika Allah ya umarce mu ya umarci wa wannan al'umma bilishtima da su haɗu wuri ɗaya wattihadil kalima kalman sai zama a dunkul wuri ɗaya ala an yakuna al-asas li hadhihi ijtima source ko kuma foundation na wannan haɗuwa ya zama al-ittisam bi kitabillah ruko ne da littafin Allah wa sunnati rasulihi da kuma riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu musulmi wai suwa tsammaninsu ba za su yi nasara ba sai sun rabu jama'a ka ne ko ba ka bane sai ce wani ha an tafarruki kuma annabi ya hana rabuwa wa bayyana khaturatihi alal umma kuma ya bayyana hadarin mai rabuwa akan al'umma jama'a duk sanda dan uwanka ya ware daga gare ka ku ko da abin da kake so ka samu ku Allah sai ka shiga cikin bala'i nan gaba sai ka shiga ina lokaci na kallo su usare kun san tausayin da suke bani su la din wala duniya ba san addini ba kidahumai ko ba san duniya ba jama'a duk wanda ya san addini ba zai taɓa yadda ya shiga harkar rabuwa ɗan uwan shi ba ko me zai faru duk wanda ya san duniya ma ba zai yadda ya haka ba yanzu kalli america ita da kanta da take son tafi karfin kowa a duniya sai da kira kanta united states kasashe ne a cikin ba da yawa ba ku kalli europe yadda suka haɗa kansu ko fada za su yi suna da sojojin nato suna da kaza suna da kaza mu musulmi ba sai muka zama ashtata kaga yanzu wanda ya ce a rabu ko ko duniya ma bai sayan da yake yi ba ai da garin da kake wa da kai ɗaya ba abin da za ka yi duk a komin kudinka yanzu kalli farin jini dai irin na shugaba buhari da yadda talakan najeriya musulmi da arne ke son shi amma wallahi bi nasarar an san mulki ba sai da yi mai sai da suka haɗu sai da aka haɗu ka sami irin wannan masu kirarin arabu da sha'awar rabuwa sai ga abin kunya ƙur'ani ba san shi ba sannan tatsuniyoyin ƙasan hausa ma ba su sani ba don da ya karanta magana jihadi zai karanta labarin wani dattijo da ajali ya zo sauka gare shi sai taro ‘ya'yan shi ya ce kowa je ɗauko ƙirare guda ɗaya ɗin ƙiri ne ici ka suka kawo sai ce ku haɗa suka haɗa sai ce ku karya aka ba babban yayyayi ya kasa ƙaramin ma kowa ya kasa sai ce kowa ya ware ya riƙe ɗauko na shi suka ɗauko ya ce to karya don da aka ce kat wani kat ya ce to in kuka haɗu wuri ɗaya ba wanda zai iya karya ku amma daga ran da kuka rabu ku to haka wannan zai zai karya wannan wance ya karya wance haka haka sai an karyar ya ku duka jama'a wannan maganin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ina labarin okilan yau ma'okilta sauran al'ahamar ba zaki ne ga wasu shanu guda uku sun haɗa kai ba ya san diyin da ya fasa kansu daga ran da ka fasa kanka daga ɗan uwanka ku daga ranar ne rukunin bala'i na farko ya fara saukan maka kuma shi ma sai ya saukan mashi karka ɗauka wa kai da kai rabuwan a don ka ɗauki zunubin shi da naka ka haɗa isa jama'a ba ma cikin rabuwa sam shi sama ba zan cigaba da wannan karatun ba don ya kamata mu zo da wasu ayoyi na alkur'ani jama'a mu karanta su a gobe mu ji illan wannan rabuwan da allah maɗaukin sarki ya hana mutane yi wanda kuma yau in ka kalli yadda matasanmu na salafiya suke sun fi sha'awar wannan rabuwan sau da son zuciya kalli yadda izala ta rabu biyu bala'i ya zama ma musulmi goma da ashirin haka ne ko kuma kun ɗauko wannan yau da izala tana haɗa wuri ɗaya ko wallahi in izala ta yanke shawara cewa ga wanda zai shugabancin ƙasar nan ba wanda ya isa sai shi haka ne amma yanzu ko shugaban ƙaramin hukuma ba su iya tsayarwa sai da wani abokin karuwai kawai in ya haɗa kuɗin shi su mara mai baya mu ma nan ya zo mu mara mashi ba kowa ma je mara mai ba so da mun zama gutha'an ka gutha isaili ba mu da wani amfani mun zama supporters ba mu iya kawo motion sai dai supporting motion a gashin me kenan kisa wannan maganan tana da kyau annabi ya hana tafarruq kuma ya bayyana hadarin rabuwan to za mu zo mu je hadarin rabuwa hadarin sabani mahimmancin haɗuwan kai jama'a kamata mai wannan to subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum